الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wayo gari wannan safiya ta laraba 27 ga watan rabi'u awwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da biyar ga watan 11 miladiya 2018 ci gaba da karatu a wannan littafin namu mai albarka sharhu sunna na imam aliyu albarbahari mun tsaya kan magana ta 39 ne da ikon Allah yau za mu tashi kan magana ta 40 daidai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu qala al-mu'allif rahimahullah warrajmu haqqun qala al-mu'allif ne wallafa littafi ya faɗa Allah ya masa rahama warrajmu haqqun rajamu gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki malam yace Allah subhanahu wa ta'ala حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك وهذه المحرمات محرمات تنقسم إلى أقسام محرمات كبائرة ومحرمات صغائر Allah maɗaukakin sarki ya haramta abubuwa da yawa fil a'radi abin da ya shafi mutuncin mutane ma'ana zamantakewa tsakanin mutane da kuma ko kuma mutuncin mutane da ma'amala tsakanin mutane da wani wannan wa hazihil muharramatu tanqasimu ila aqsamin wannan ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta sun kasu kaso masu yawa kwata kwata Allah madaukakin sarki bai yadda ko da kan akai fa wani ya ci mutuncin wani ba duk abin da zai zubar da mutuncin wani ko ɗan wani ko ‘yar wani ko mahaifin wani ko mahaifiyar wani ko kakan wani ko jikan wani Allah maɗaukakin sarki bai yadda da wannan ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa bai hazbi mri'in mina sharri ayi haƙira a kafu muslim kullum muslimin alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutum laifi zunubi mai girma wanda zai hana mutum ya wuce inda ya kamata ya wuce a ranar tashin alkiyawa ya tafi aljanna a ce ya walakantar da dan uwansa musulmi ya ce ya ishi mutum walakanci ya ishi mutum zunubi a ce ya walakantar da wani dan uwanshi musulmi ko da matarka ce ko da mijinki ne ko da dan da aka bari kike rike da shi ne cikin ƴaƴan mijinki idan kika walakantar ko ka walakantar wannan kadai duk aikin ki na alkhairi duk aikin ka na alkhairi ya isa ya sa ka samu matsala a gobe kiyama don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga kowane ɗaya daga cikin musulmi haramun ne ya ci dukiyar dan uwan shi musulmi ba ta hanya ta halal ba mace ce ko namiji haramun ne mutum ya ci mutuncin dan uwan shi musulmi ta kowace hanya don haka daga cikin waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar tashin alkiyama fallasashe kamar yadda ya tambayi sahabbai suwa ya fallasu kiyama sahabbai suka ce ai fallasashe shine wanda bashi da kudi wanda bashi da kwandala ko naira ko dala babu kayan saidawa babu jari yace ba shi bane ba mutum ne yayi sallah mai kyau yayi azumi mai kyau zakkarsa yayi yanda ya kamata sai dai ya zo ra tashin alkiyama ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan yayi wa wancan kaza to da an zo wanda ka ci mutuncinsa ko ka zage shi ko ka zalunce shi to zai zo yi magana gaban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya riga ya sani za a karbo lokacin kuma laisa hulaka dinarin wala dirhamun babu kwandala babu naira abinda ake bayarwa shine lada ne ko zunubi to za a ɗebo zunubin wanda ya ci mutuncin wani ko ya zage wani ko ya cuci wani za a ɗauko ladansa sai a ba wancan wanda ka ci mutuncin shi ko ka zage shi akan siyasa ne ka zage shi ko akan menene ka ci mutuncinsa to shikenan za a bashi lada in kuma baka da lada za a ɗauko zunubin sa ne in ya kare ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a jefa mutum cikin wuta ladan shi duka an zo a raba wa yansu mutane kaga wannan bai yi ba saboda haka yan uwa malamai suka ce mafi girman tashin hankali ana tashin alkiyama tashin hankali na ma'amala tsakanin mutane da mutane Allah madaukakin sarki garin damarsa ne kawai sai ya rufe ce maka ya yafi awwalu ma yuhasabu al-abdu min amalihi as-salah farkon abin da za a bincike ana tashin alkiyama aikin bawa sallah ne idza salahat idan sallar ta yi kyau faqad aflaha wa anjaha mutun ya tsira ya ci nasara ta yi kyau sai Allah ce a bar sauran ayyukan kawai sai a rufe maka sallanka ta yi kyau to amma sauran mu'amala tsakaninka da wani tsakaninka da wanci tsakaninki da wanci tsakanin wani da wani sai hasta tsakanin uba da ɗa dan an ɗorawa uba ya kula da tarbiyyar ɗansa an ɗorawa ɗa ya yi mai ya yi ɗa'a da biyayya ga mahaifinsa duka wannan sai an bincika ko an fusa kuma wa ahalikum naran فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا duk wannan sai an yi magana akan shi umarni Allah madaukakin sarki ya bada don haka wa haulul hashri a'zamu kullu hauli kullu hauli tashin hankali da tsoro tashin alkiyama hankali na mu'amala ne ba a yafe mu wani kayan wani amma shi Allah ta'ala na iya yafe na shi saboda haka sai a kiyaye kar a saba wa Allah kuma gyara mu'amala tsakanin da mutane sai a wuce don haka mala yace wayannan ababen da Allah ta'ala ya haramta sun ka suka so da yawa muharramatin kaba'ir akwai ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta su kaba'irai ne manya manyan zunubai ne wanda za su dawo da mutum a cikin wuta Allah ya tsare mu akwai kuma muharramat wanda saga'ir ne kanana ne an haramta amma kuma ba su kai girman wayancan ba summa hiya min haisul uquba alama lartakabaha tanqasimu ila salata aqsami ta ɓangaren yin azaba wajen ba da uquba sun danganta gwargwadon waɗanda suka aikata ya suka suka so uku ne a kismul awwal akwai haram na farko abinda Allah ta'ala ya haramta muharramatun wa Allahu laha uqubatin muhaddada akwai ababe da Allah madaukakin sarki ya haramta ya sanya musu uquba wacce tana da iyaka wahiya ma tusamma bil hudud wannan shine ake kira haddi summiyat hududan an kira su haddi min alhaddi wa huwa almanu shine hanawa bi ma'ana abinda aka tsare aka hana li'anna hadhihi aluqubat saboda wa'annan uquban da ake cewa ana yi ko aka yi umarni a yi tamna'u min alwuqu'i fi hadhihi alma'asi za su hana a aikata wannan sabon mutum ne yayi sata Allah ta'ala ya ce a yanke masa hannu ana shari'a musulunci sai aka yanke hannu tsoron yanke hannu yana iya sa mutum ya yin sata madauki abinda muke kai mutum ne ya taba aure sai ya san cewa in yayi zina za a masa rajamu a jefe shi wannan kaga wannan haddin sai ya sashi ji tsoro sai ya kime sai ya ki shine ake kira haddi ma'ana abin da zai hana ka zuwa fadawa cikin me cikin wannan abin da za a yi maka kasan ka zauna kai wani kazafi za a maka bulala 80 shikenan sai kai kokari sai ka daina kazafi da an daina mutane shari inda ana shari'a musulunci ita shari'a musulunci zama lafiya take kawo mutane abin da take kawo mutane banda zama lafiya cin nama ba za a yi ba saboda ka san ka yi to akwai wannan kazafi ba za ka yi ba shi mai aikin banzan zai kiyaye ba zai ba saboda hukumar da za a yi masa kai ma mai kokarin jifar mutane za ka mai da hankali saboda ka san in aka yi in kai kai ma kuma za a yi maka kaga ba an zauna lafiya ba da boka da mai zuwa gurin boka kowa akwai abin da dinsa kowa akwai abin da za a yi masa kaga zuwa wajen boka haramun amma ba faɗi ga haddin da za a yi wa mutum ba shi ma bokanci haramun amma sai an je cin kiyama shi yasa yace sun kasu kaso daban-daban wal ismu sani na biyu kuma muharramatun an haramta lam yada illahu laha hududan Allah madaukakin sarki bai ce ga haddin da za a yi ba kamar zuwa wajen boka ai manzo sallam ya hana haramun ne har ma mutum ya iya sala rasa sallan kwana 40 in yaje wajen boka ko bai gaggata shi ba haka nan shi ma boka amma ba ce ga abin da za a yi masa an kama shi ba amma ai haramun ne walakin fi ha ta'azirin sai dai za a yi ta'azir gargadi an ga daga hitan boka ne a bayan gari yana kwace kudin mutane to sai a kai shi kuma hukuma ta ga me ya dace a yi masa saboda ya zauna matan mutane suna lallabawa suna zuwa wajen shi duka kuɗi in an samu ta kai kishiyarta an yi mata kaza an ba da kuɗin kayan miya ta rage don kaɗai a kai masa kaga ya kamata wannan boka ya masa gargadi ko ba haka bane ba da yawa bokaye suna sa ba mutane miya mai daɗi a gidajensu wallahi sai ka ba da kuɗin kayan miya to wata kuma ta zo ta ce a koni yankan wuka amma sai an shirya shikenan sai ka ga ana ɗiban kuɗi ana ajiyewa na kayan miya yan mata suna yin sana'a suna kaza ka ga ana ta rigima to kudin ne aka tara an kai mu yankan yuka boka ne hada rigiman ba a sani ba amma sai a rasa ina ta kai kudin Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka wa huwa ta'dib abinda ake kira ta'zir shine at-ta'dib aladabtar da shi wanda yake wannan wal qismu sani kaso na uku malan yakun fihi haddun wala ta'zir akwai abinda haram ne amma ba a ce ga haddin sa ba ko babu gargadi cikin ababen da Allah ta'ala ya haramta wa inna ma fihi wa'idun sai dai an yi narkon azaba wa gadabun akwai fushin Allah wa la'ana ko kuma Allah ta'ala yayi la'anta wa narun kuma Allah ta'ala zai sanya mutum wuta akan wannan wa gaida zalika min anwa'il wa'id da wani wani daga cikin nau'ika na narko da za a yi wa mutumin da yi ka akalin riba kamar wanda ya ci riba wal kimar da wanda yake yin caca kaga sai an ji shin tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wa gaida zalika da wani wannan haza fihi wa'idun shadid wa'annan akwai narko mai tsanani dan Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu shaytanu min almas wannan goyi kuma yace inna ma ya'kuluna fi butunihim nara to kaga wannan matsala ce amma a duniya ba a ce ga abinda za a yi wanda ke cin riba ba ko ba a ce idan an kama shi an kai shi gurin alkali ga irin abinda za a yi masa ba alkali babu wani abin da zai masa illa iya ka haire malamai su ta wa'azi sun riba ba kyau saboda zaka tashi a ranar tashi alkiyama gefen ka gefen ka kwaya ɗaya ya shanye a ƙarshe kuma wutan mafi kuma girman kofan laifi na riba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine mutum ya tara da wacce ta haife shi kaga babban al'amari ne amma ba ce ga abin da za a yi wa mutum ba saboda haka muharramat sun kasu kaso daban-daban wajen me wajen haji wa gairi zalika haza fihi wa idun shadid wannan akwai narko mai tsanani yarda man fi qalbihi imanu yana tsoratar da duk mutumin da akwai imani a cikin zuciyarsa idan akwai imani a zuciyar mutum sai aka ce masa za a yi masa kaza kaje an ce zaka tashi ba nan ba a wai lahira ba ko a duniya aka ce mutum zai tashi gefen shi wani bangare ya shanye kaga akwai tashin hankali barantana kuma a ce lahira ne mutum zai waye gari ya samu kanshi a cikin wanda jikinsu ya shanye lahira jikinka lafiya kalau ya ka kara sabarantana kuma a ce jikinka ya shanye to kaga duk akwai wanda wanda yake da imani ba zai da wannan ba wanda ya san zai shiga wuta da ya ja ambaci wuta akwai imani a zuciyar shi sai ya gudu ba zai yi abin ba shine yarda umman fi qalbihi iman zai tsoratar da duk wanda zuciyar shi akwai imani wa man kana laysa fi qalbihi imanin wanda babu imani kuma aw kana da iful iman ko kuma yana da imanin amma mai rauni ne fa inna amamahu hisaban wa iqaban fil akhirah to wannan a gaban shi akwai hisabi imanin shi bai karfi ba wanda zai iya gane cewa akwai hisabi sai ce kawai an tara a nan gurin tarawa za a bar wa ƴaƴan akwai uquba a lahira fallahu jalla wa ala harrama al muharramat Allah madaukakin sarki ya haramta ababe da yawa قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرد فرائد فلا تضيئوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa lalle Allah madaukakin sarki ya faranta farallai ma'ana abin da ya dora mutane na wajibi na dole ya dora musu kowa ya sani fala tudayyuha kar ku walakantar da abinda Allah madaukakin sarki yame ya dora muku ya faranta muku duk abinda Allah ya wajabta maka abinda zaka iya ne kuma in kai zai baka lada mai yawan gaske sai ka dauki sallah sallah wajibi ce farilla ce Allah madaukakin sarki ya dora wa mutane don haka Umar dan Kaddabi yace duk wanda ya walakantar da sallah to abinda bai kai sallan ba yafi saukin walakantarwa a wajen shi saboda haka azumi Allah ta'ala ya dora maka wajibi ne duk abin da aka ce Allah ya dora maka na wajibi ne fala tudayyi'uha kar ku walakantar da shi an dora maka kula da iyalinka wajibi ne ka ciyar da su kar ka yadda a zauna baka ciyar da su ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yace kafa bil mar'i isman ayu dayya mai yaqutu ya ishi mutum laifi zunubi mai yawan gaske ka walakantar da wanda ciyar da ita ciyar da su a kanka yake kullum suka waye gari kai ne wanda Allah ya daura ma kuma ka sani sai za ka nemo ka kawo amma in ka zo aka waye gari sai ka zai fara shinkafa ta naira ɗari ka sai nonon ɗari da hamsin sukarin naira hamsin ɗari uku ka dame fura ka shanye har ma kilan ka ga almajiri ko wani abokin ka ku sha su kuma can gudun ba abin da ka bar musu to wannan ya ishe ka laifi gobe kiyama da yawa akwai masu irin wannan da yawa sun ɗauka a ba mata abinci da rana da iyalai ba wai dole bane a wajensu wannan kuma aƙida ce mummunan aƙida kuma abu ne wanda an saba wa Allah madaukakin sarki karka ɗauka ita kaiwa ka san wani in suka fara girma ‘ya'yanta sun kai hudu ko biyar to dole abincin rana ita za ta yi shi yasa zai yi magana ko za a yi magana ta tsaya ta ja a ce ba ta da mutunci ba ta da kaza ita ma ita ke rike da rabin gidan daman Allah madaukakin sarki ya cewa ya arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai ce me bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd sai me wa bima anfaqu min amwali kana bada tuwo kana kawowa dole ka fada aji amma abincin rana ita ke dauka to kaga ita ma tana da cewa in ka zo ka ce waye ita ce a ai ga kaza ne kai magana dan zai fi jin maganar ta ya san me abincin rana take bada ita za ta bubbuga in ma kan zo in ma menene ya je a nemo a kawo to wannan ba daidai bane kuma wallahi an saba wa kai ne duk wanda ya saba da na safin da na daren da kake badawa na ranar ma kana badawa Allah taima Allah ta'ala zai taimake ka rika badawa amma da ka gane kai din zaka iya kashe 300 ko 400 tare da abokanai a waje kuma ka bar su haka ga an samu matsala wanda ya shi zunubi dan haka Allah madaukakin sarki ya faranta farallai kar ku walakantar da su duk abin da Allah ya wajabta muku to ku kula da shi akwai muhimmanci mai girman gaske a rayuwarku wa harrama ashiya Allah madaukakin sarki ya haramta ababe da yawa falatan tahikuha karku kutsa musu duk abin da Allah ta'ala ya haramta karka yadda ka shaka ce zaka aikata zaka gwada ba a gwadawa shi haram ba a gwadawa ayi a gani ko a toba ha in ka samu kanka ka fada ciki ba tare da ka sani ba kuskure ka gano kuskure ne iko kokari ka tuba karka ƙara komawa idan baka fada ba ko da wasa karka taba sha'awar abin da ke haram ne wa sakata an ashiya Allah madaukakin sarki yayi shiru a wayansu abubuwa bai magana akai ba rahmatan bikum dan tausaya muku jinkan ku Allah madaukakin sarki yayi gairan nisyan ba mantawa yayi ba fala tasalu an hakar ku rika tambayan wannan don haka yace la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuukum Allah madaukakin sarki yace kar ku rika yawan tambayar abubuwa in an bayyana muku za ta munanta muku rai a lokacin an samu sahabbai kowa waɗansu suna yawan tambayan manzo Allah sallallahu wani yazo ce ina babana kace masa babanka wane ne aka faɗi wanda ba shine ya tashi a gidan ba ashe asali akwai abin da ya faru da auren babansa amma kuma shi din ba dan babansa bane ba to kaga wannan Allah ta'ala ya rufa asirin abin an wuce haka a tafi kaga bai kamata ana binciken irin wannan ba ba a san yin kokwa don haka aka hana yawan tambaya ina fatan ana fahimta saboda haka Allah ta'ala ya shiru akan wannan abubuwa bai magana ba kamar yanzu a waye gari mutum ya ce bari ya gano wace bishiya ce aka cewa annabi adam wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin tunda an cewa baban mu annabi adam haka shi yanzu bari ya gano bishiya waye saka Allah ta'ala bishiya yace to in aka waye gari kai kafi kowa son ayaba kuma aka ce bishiya ayaba ce shikenan kuma ka dan yau kanka aiki tunda Allah kai bai dora maka ya haramta maka a ɗanɗanon kowace irin bishiya bace na ruwanka aka ce maka lemo ne ko aka ce gwaiba ce ko kaza ne kai baka san meye ne ba Allah shajara ya ce kawai shikenan ka tsaya ka wuce shi dai annabi adam shi aka gaya wannan da haka bane to duk abin da aka ce maka halal ne to ka tafi halal ne abin da aka ce kar ka tsaya hikayar bincike sai na gano kaza da kaza wannan ba naka bane ba wa min hadhihi al-hudud haddu zina na daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki yasa idan aikata su za a yi wa mutum haddi shine zina wa zina abinda ake kira zina huwa fi'lul fahishati fi farjin la yahillu lahu hadha huwa zina shine mutum ya aikata alfasha a farjin da bai halatta ba gare shi bi ma'ana shi ake kira zina aikata alfasha a cikin kafofi na mata da Allah madaukakin sarki ya haramta illa bil aqdi shar'i as-sahih sai da kulli na aure na shari'a wanda an biya sadaki an samu shaidu guda biyu la nikaha illa bi waliyin kuma an samu waliyi ko wa sadakin wa shahidai adalai shikenan ya halatta don haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa mummune mutanen kirki yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun Allah madaukakin sarki yace sune waɗanda dangane da farjojinsu al'aura da Allah madaukakin sarki ya ba su mata da maza duka suna kiyayewa illa ala azwajihim sai ga matansu ko kuma wanda suke aure mazajensu kenan su mazaje aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damar su ta mallaka na bayi fa innahum ghayru malumin wa innan kam ba abin zargi bane idan matar da Allah madaukakin sarki ya baka ne ina fata ana fahimta idan mata ce da Allah madaukakin sarki ya baka shikenan ba matsala akai kamar yadda wani malami ya bada misali in matar mutum ce kaga shikenan ba matsala ba wanda zai zarge ka da an zo an ce ai ga hirin ta aihu sai ga ana murna to ko ba aure aka yi ba sai kuma ana me hankali ya tashi ko ba a zuwa barka fa man ibtaga wara a zalika wanda ya nemi wani abu bayan wannan ba wa'anda mata na aure ba ko bayi da Allah ya mallaka muku to wannan dan ta'adda ne ya ketare iyaka ay al mutajawizuna min al halali ila al haram wannan kan ya ketare halal ya koma ga haram duk matar da ba taka ba bai wakka ba haramun ne faman waqa'a fi zina fa huwa ala qismaini wanda ya fada cikin zina ya kasu kaso biyu ne imma an yakuna bikran lam yazbik lahu an an wadi'a imra'atahu mutun kala biyu ne dangane da zina wajen yi musu hukuma akwai mutun na farko ya zanto saurayi wanda bai gabata ba lan yazbik lahu bai riga ya gabata an wadi'a imra'atahu ya taka matarsa bi ma'ana ya sauda matarsa fi nikahi sahih a aure wanda yake ingantacce ya ifuhu wanda zai kame shi ya zanto katangagge fa haza huwa albikr wannan shi ake kira saurayi ko wa haza uqubatuhu ay yujlida mi'ata jalda wannan uquba sai idan yayi zina Allah madaukakin sarki wanda shi ya halice ka sai ce duk wanda ya zina bai taba aure ba a masa waya dari saboda wata hikima ta Allah don haka Allah ya ce azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين Allah madaukakin sarki ce wanda ta yi zina mace ko namiji wanda ba su taba aure ba kenan to a musu bulala kowane daya bulala ɗari za a yi masa ita ɗari shi ma nawa shi ma ɗari Allah madaukakin sarki ce kar tausayi ya kama ku idan za ku tsayar da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya ce ai hakan shine alkhairi idan ka tausaya wanda bai cancanta a tausayawa ba to kuma za a bada kasa za a fada cikin masifa kai ma hita shafe ka Allah ya ce idan har kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama duk abin da Allah ya ce ai ko ba wannan bane to kazartar da shi sai a samu wa'ansu daga cikin mu ne su halarci gudun saboda me zanto izina ga mutane waja fi sunna as-sahiha ya zo a cikin sunna ingantacciya annahu yugarrabu bayan an masa wannan bulalan za a bakuntar da shi yani yufidu anil baladi alladhi marasa al-fahisha a dai santar da shi daga al-baladi alladhi marasa fihi al-fahisha garin da ya aikata da al-fahisha din da'ifatun min al-mu'minin ko ba mun ga gashi ba yawa su a samu yansu daga cikin mu'minai sai su halarci gurin su je su gani ko an je kofafa da an taro za a yi bulala to kaga kowa wanda imanin shi mai rauni ne ma zai to yanzu tsakanin mutane gashi kowa yana kallo wani an masa bulala ɗari gashi kana tsaye ana maka bulala haka ba a san haka ina fatan ana fahimta to kagan an samu an je shi kenan abinda ba a so kenan dai yanzu wani kaga ba daidai ba shari'an Allah bane a ce ayo mutum a alo wannan da ake daura abin nan kaga wannan ai za ka ga da yawa abin sai a hankali wani gwanda a yi masa duk abin da za a yi masa a inda ce don Allah wanne aka kama shi yan banga suka kama shi a wancan lokacin suka daure shi ce a bashi kashin da ya kamata a bashi a ji a wallar da shi gidansu ya jinya amma don Allah shi abin da bai so wannan yawon alalo alalo din kowa sai ya ganka gari ɗan karamar sata ce ce amma kuma gashi nan abin ya zama zai zama abin da ya zama suka ce wallahi sai an yi to da lokacin kuma duk wanda in kake abin nan kuma sai Allah kuma ya haɗa ka da masu wannan Allah ta'ala ya sauyi to sai a samu sai a ji duk wannan Allah ta'ala ya dayi ne Allah bai san a ci mutuncin kowa to kuma shi dan adam a yanda kowane dan adam yake a duniya bai san a ci mutuncinsa yanzu dan adam ya yadda ya ci mutuncin ka amma shi na shi bai da ci nashi ba ba wanda ke so a ci mutuncinsa don haka mutum zai abu ko barawo ne aka zo a sai ya sun kuyar da kai an yi mai sai ce yanzu shine na farko kila ya harbi wani kila yayi kaza yayi kaza in an zo sai ce wallahi na farko ne ko ba na farko bane ba sai ka ji wani ya ce yayi da ba zai kare yi ba to amma shi kuma ya ci nawa ne ya ci nawa ne an zo raba kuɗi an bashi amma da an zo an yi magana sai ga baya su kullun dan adam wa iya kullahumul haqu ya tu ilayhi muzinina yana so a ce shi ne to amma kuma idan aka ce shi shi ne kuma da abin nan sai ga abin sai a hankali bi su a ce shi yana da matsala ko da matar ka ce aka zo aka fara bayani abin da ke kawo matsala ita so take a sai kaga ta yi ƙarya sai kaga makin abin da baka taɓa tunani ba kawai ta kawo ta kirkira ta jefa maka ba don koyi dan dan ta kare ita kar a ci mutuncinta gaban babanta ne amma kar a ga tana da matsala gaban malam ne gaban waye kar a ga tana da matsala shi ma hakurin shi ma namiji sai samu wani abu ya kirkira ba taba yi ba sai dai a shirya su a tashi sai a ce a rasa gane kaza sai an zo yanzu ke wance kaza sai to ai kai ba kaza kaza kawai sai ta gaya maka gaskiya ƙarya ta maka wallahi a gaban ka saboda bai ta kare mutuncinta gaban mutane Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya zo a cikin sunna ingantacciya cewa za bayan an yi mutum bulala sai a mai da shi wani gari can daban limuddati ami shekara guda qala sallama albikru bil bikri jaldu mi'atin wa tagribu ami hadisin ubada dan samit wanda imam muslim ya rawaito Allah madaukakin sarki ya masa rahama ubada dan samit Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saurayi da budurwa idan suka yi zina za a musu bula da ɗari sai a bakwantar da su shekara guda bi ma'ana fasabatar tagribu bis sunna a je a tsare su wani gari to ya tabbata a cikin sunna amma zaljufa huwa sabitun bil qur'an qur'ani kuma sai tabbatar da me ayi bulala wa qad ajma al ulama wa al jadd malamai duka sun hadu akan za a yi bulala wa jamhuruhum aidan al tagrib jamhuruhum malamai sun tafi akan za a bakuntar da shi wanda ya yi zina ha za fi haddil bikir wannan kuma a matsayin saurayi ko budurwa ko wanda bai taba aure ba amma sayi ba amma ba zawara ko ba zawari ko namiji mai ake ce masa ne ba zawari ko wanda bai taba aure ba wa huwa allazi sabaqa awwaliya imra'atahu fi nikahi sahih wanda ya gabata ya taba yin aure ya taba saduwa da mace na aure ingantacce ba wai wanda ya taba yin zina ba wa rafa qadar al-a'radi ya san darajar mutunci wa hurmatul arad ya san alfarman keta alfarman mutum fa haza yurjamu bil hijara wannan za a je bai da dutse ne hatta ya mutu har ya mutu abin da yasa aka ce haka shi yanzu da an ba aure yayi ba ya zo tar da wanda wata dai mata fada ya ce to zai canza wata amma ƙarshen cin mutunci mutum ya shigo ɗakin ya setar da wani tare da iyalinsa kaga akwai tashin hankali a ciki duk wacce aka ce an ɗaura maka aure da ita to kana gani yanzu ka ga wani ya rike hannunta ma to cin mutunci ne a wajenka amma ba daura aure ba kana neman ta ganta da rike da hannun wani sai ka ce ba za ka ƙara komawa ba ko ba haka bane ba sai ka ce ai kaza ne ba za ka ƙara komawa ba wani saurayi ya taɓa samu na yana sai mata yarinya ce kamar zai mutu ko wani abokin shi da ya zo sai masa wani abu ya ɗauke shi da amma ana gaya mashi wani sama gano bai yadda ba can wani gidan rawa da ya je kawai sai nuna mashi ce to kaga wanci mutuncin ka kuma ya wuce haka kawai juyo da shi wallahi ya zo yake samu na yake cimin gashi gashi gashi abin da yake faruwa shi bai sai da zai yi ba na ce to ko shari aka mata ne na ce to ko wani taraka ne kaga yake mata nasiha ya ce wallahi malam sun sha maganganu abokan na kuma tana so na ina santa kuma na yi taimata nasiha ta ce mun karya ne muna je zagaye da ido na ce to hankalinka kuma kai har abada ba zai kwanta ba sai kawai zan jin gayin ya kamata za rabu da ita to kaga budurwa ce sai a samu a to amma an matar mutum ce fa to shi yasa aka ce idan ya taba aure ya zina shi ya san mutuncin bai so ya masa sai mawuri to sai Allah ya ce a jefe shi ya bar bayan kasa shine abin da ya fi zama alkhairi saboda bai so a yi masa ba mai san a ce wani ya da zaran an ce an daura maka aure sai aka ce kafin amarya ta tare Allah ta'ala ya sauke sai aka ce an ganta wani daki ba ka taba haduwa da bala'in da ya fi wannan ba saboda an ɗaura auren ba ta zo ɗakin ka ba ma shi kenan yanzu mutuncin ta kai za ka kare mata ita ma kuma ta kare naka to don haka sai aka ce a jefe wanda ya taba yin haka saboda ka sani kuma kai ka zo kai bai dace ba wa hadha sabitun bil qur'an wannan fa ya tabbata a qur'ani allazi nusik nusika lafazuhu wanda an shafi lafazin baya ciki wa baqiya hukmuhu amma hukuncin yana nan kama qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu ala min bari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda umar dan kaddabi Allah ya gara masa yadda ya fadi yana tsaye akan mumbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale yace nazalat ayatul rajimi fa wa'ainaha wa hafiznaha wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aksha in dalibin nasi zamanun ay yaqulu ma najidu ar-rajma fi kitabillah ala wa ala innahu fi kitabillah yushiru ila qawlihi ta'ala والشيخ والشيكة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كما عند إمام مسلم يروي حديث عبد الله بن عباس الله يقرا musu yadda yake cewa wataran Umar ya hau kan mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa aya mai magana akan rajamu wanda ya taba yin aure ko taba aure suka yi zina a jefe su ta sauka Allah madaukakin sarki ya saukar da ita mun kiyaye ayar mun haddace ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rajamu ga wanda ya taɓa yin zina akwai wata mata wani ya zo ce a tsarkake shi yanzu Allah ya kauda kai aka ƙara magana sai ina da hankali ina da hankali zina ya yi yanzu Allah ya sa aka yi masa wata mata ita ma ta zo da ciki ta ce a jefe ta wacce har banza Allah ya mata sallah ta ce a mata hukunci har Umar ya ce ya za ka sallah bayan ta yi zina ya ce ai ta yi tuban da da za a kasa mutum saba'in a mutanen garin Madina ai da ta yaurace su wani abu ne ya fi karfin halin da mutum ya san za a jefe shi ne ya mutu ya zo ya zaɓi kunyar duniya a kan kunyar lahira ai ba abin da ya kai wannan idan aka yi mutum hukuncin yasa aisha ta ce wata mata ta yi sata a zamanin annabi sallallahu aka yanke hannunta ta kyauta ta tubanta ta ce matar daga baya har tana zuwa ta ce ga wani bukatan ta zo wajen aisha ta ce in dauki bukatan ta in je in gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake nan mutumin da yake aiki mara kyau sai ya tuba bayan an masa hukunci ka kalli wanda an masa hukunci ne ma don an ta yi aure wani masu ya aure da kinan idan mutum ya yi laifi sai tuba daga laifin tuba mai kyau ba sai aure ta sai aure sai a zama lafiya ko ba a tuna baya sai dai dan ayi nadama kana gani ka ce ai da kaza ne mai yankakken hannu ce amma wani ya aure ta kuma aka zama lafiya har tana da daman da za ka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kaza kaza kaza kuma a je a gaya masa kuma a bukatan ta kuma a kawo mata bukatar take bukata in ji aisha Allah ya kara mata yadda don haka ya ce manzon Allah sassalama ya yi rajan ya sa an yi umar ya ce idajin tsoron idan zamani ya tsayi wa mutane mutane su zo su rika cewa aibuwa mu samu rajan ba a littafin Allah ya ce ku saurara lalle rajamu yana cikin littafin Allah yana nuni ne ga faɗin Allah maɗaukakin sarki wanda cije da cijewa bi ma'ana waɗanda suka taɓa yin aure idan suka yi zina su su biyu a jefe su yanke kai tsaye azaba ce daga Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa duk wanda ya haka saboda ya ci mutuncin wani ya ci mutuncin kansa Allah maɗaukakin sarki mabuwaye ne mai hikima haza wannan fa qur'an wannan ayan alqur'ani ne nusika lafazuhu an shafe lafazinsa kuma Allah ya tabbatar manan sak min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha akwai wanda an shafe lafazin hukuncin yana nan akwai wanda kuma hukunci lafazin yana nan hukuncin kuma an shafe shi wa baqiya hukumuhu hukuncin yana nan wa rajama rasul sallallahu wa amara bi rajmi manzon Allah sallallahu yayi rajamu ga wanda suka yi zina sun taba aure kuma ya umarni da ayi wa ajma'al muslimuna ala zalika muslimi sun hadu duka akan haka wa lam yukalif bihi illa ahlul bid'i allazina la yu'taddu bi khilafihim kal kawarij malan yace me yasa ya kawo wannan da mai yace wa rajmu haqqun aqidatu ahlus sunna ne duk abin da qur'ani ya tabbatar da sunna ahlus sunna za su tabbatar da shi don haka yace amma wa'anda sun saba cikin yan bid'a wanda ba a kirga cewa sun yi sabani kaman kawarijawa suna ganin cewa ba za a yi rajamu ba saboda suna cewa me babu rajamu a cikin alkur'ani ma'ana yan qur'ani su ma wani bangare ne na me na kawarijawa farajmu sabitun bil kitabi was sunna al qawliya wal amaliya rajamu ya tabbata a cikin qur'ani da hadisi sunna ta magana da ta aiki da kuma ijma'in malamai duk wanda ya musu man ankara fa huwa kafirun duk wanda ya musu wannan arne ne li'annahu mukazzibun lillahi wa lirasulihi saboda ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'il muslimin ya karyata ijma'in muslimin farrajmu sabitun la mahala lil kalam fihi la majala lil kalam fihi a rajamu tabbace yake cikin qur'ani da sunna ba wata kofa da wani zai zo yi magana ya ce ba za a yi ba wale haza nassa alaihi huna kala saboda haka malam ya kai nassan tashi anan yace ar-rajamu haqqun haza min aqidati ahli sunna wal jamaa wannan daga cikin aqida ahli sunna wal jamaa raddan ala al-mubtadi'a don mayar da maganan yan bidiya Allah zina yunkiru na rajimu min gairi ilmi wanda suke raddin rajamu ba tare da ilimi ba suke musunsa wa min gairi basiratin li jahalihim ba tare da basira babu wani ilimi saboda jahilcinsu wa tadaffulihim alal ilmi saboda su jarirai ne a ilimi ba su da shi wa timadihim ala uqulihim wa afkarihim saboda suna dogara ne akan hankulansu da tunaninsu ha'ula ila yu'taddu bihim wayannan ba a kirgawa da su wala yunzaru ila aqwalihim ba a kallama ganganin su rubbama ya'ti jahilun yadda il ma'rifa so da yawa zaka ga jahili ne bai san komai ba amma sai a bashi sifika ya zauna shi ke nuna cewa ya sani wal bahas da bincike wa yaqulu hadhihi fi hakilafun sai ya magana sai ce wannan akwai sabani akan ta fa yuqalu lahu sai a ce da shi wa hal kullu kilafin yautaddu bihi duk wani sabani za a lissafa ana magana akan shi hunaka kilafatun mulgatun akwai sabani da yawan da aka jefar la yu'taddu biha ba a kirgawa da su min hazalika alkilaf na daga cikin wannan sabanin da ake magana akan shi duk wani wanda yazo ce babu rajama qur'ani kace ai malamai sun yi sabani wani sun ce akwai wani sun ce babu wannan bai taso ba ina fata ana fahimta walidhalika yaqulu najm wa laysa kullu kilaf jaa mu'tabar illa kilafan lahu illa kilafan lahu hazzun min an-nazar yace ba duk sabani bane ake mai da hankali akan shi sai dai sabanin da akwai rabo na wanda za a tsaya a duba akwai maganganu na malamai tabi'ai tabi'u tabi'ina kai laysat almas'alatu idda'a alkilaf mas'alan ba ta nuna cewa a kira sabani bane almas'alatu mas'alatu tahqiqi wa rabt bid dalil mas'ala ce tabbatarwa da kuma daure ta dalili amman kalafa dalil duk wanda ya saba dalili fa huwa maksumun dan jayayya ne wala ibrata bi kilafihi ba a lura dan ya ce shi bai yadda ba wala yutaddu bihi ba a ma kirga cikin wanda ake sabani da su wallahu jalla wa ala yaqul فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah madaukakin sarki yana cewa idan kuka yi jayayya a cikin kowane irin abu ne abin da ya shafi lahira ko duniya kuma yi da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana alkur'ani kuma yar zuwa ga manzon Allah sallama a yanzu shine sunnar sa hadisin sa in har kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama wannan shine fi muku alkhairi shine mafi alkhairi ga mutane duka kuma shine fi kyawun fasara la nabqa alal kilab ba za mu zauna kan sabani ba ce ai wani ya ce kaza ya wani ya ce kaza bal narji'u ila ila ila dalil za mu koma kan dalili ne da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki farudduhu ila Allah war rasul umarni Allah yi amir zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila falihaza nassa mu'allifun saboda haka malam yayi nassi Allah ya kara masa yadda ala mas'alatir rajmi akan mas'ala tarjamu ma annal kitaba kitabul aqida tare cewa littafin littafin aqida ne ko li'annahu yajibu itiqadu wujubir rajmi amma wajibi ne kai musulmi mai aqida ta kwarai kai da cewa duk wanda ya zina ya taba aure za a masa rajamu a jefe shine abinda Allah ya ce shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya tabbatar amman ankarahu kafara duk wanda ya musunsa ya kafirce فهو نس على هذا وانا نسي ne akan wannan raddan al mubtadi'atil ladina ankaru rajmi ga yan bid'an da suke musun cewa ba a yin rajm ina fatan ana fahimta abinda zamu fahimta duk abinda Allah ya tabbatar ka tabbatar shine zaman ka lafiya abinda ya kore kuma ka kore shine zaman ka lafiya in ba haka ba kuma zaka yi abinda kake so sai ka haɗa abinda baka so ne Allah ta'ala ya tsare mu ina ga mun zo kan gaba kuma lokaci yayi ba abin da na faɗi daidai ka tare da garin daman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya ba mu lada ga baki da mu wanda ne kuskure ko tuntuban harshe to daga yin da shidan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki daya Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi mai albarka Allah madaukakin sarki duk abin da yake damun mu na matsala Allah ta'ala ka mana maganin shi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wanda suka rigaye mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya kare mu daga aikata ayyuka na haram wanda akwai haddi da wanda babu haddi a kan shi da wanda akwai tahaziri da wanda babu tahaziri a cikin shi kai abin da yake munkari ne ma Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kyauta karshen mu ya muna jagoranci اللهم قسم لنا من كشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته